بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin rana asabar ce da ke daidai da 22 ga watan rabi'u nisani injira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da 26 ga watan march shekara ta 2011 wannan shine kasar na 37 daga cikin jeren je karatuttukan littafin fiqh sira wallafar babban malami Professor Zaid Ibn Abdullah Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. In ba manta ba mun yi darasi dangane da al-mabhas tsani ar-risala. Wato dangane da tarihin aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma naɗa shi a matsayin annabi kuma manzo. muka ji bayan da mala ya kawo mana wannan tarihi sai ya fitar mana da darussan da ke cikin wannan tarihi daga cikin darussan da ke wannan tarihi waɗanda ainihin wato muka karanto in ba a manta ba shi ne bayan da wahayi na farko ya sauka sai kuma aka samu tsakaitawa wato sai wahayi ya tsahirta sai wahayi ya daina sauka wannan saurarawar kamar yadda malam ya bayyana mana ta faru ne domin hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwanta firgici da ya shiga dangane da ganin mala'ika jibril ya samu ya koma cikin ainihin aminci da natsuwa sa'an nan sai kuma wahayi ya ci gaba da bibiyar junan shi bayan ainihin wancan tsakaitawa wannan ke nuna mana dukkanin al'amarin da ake so a gina mai da'awa a kai ana buƙatar a samar da shi ɗaya bayan ɗaya kenan kulliyatu da'awa wa usuluddin wato cibiyoyin karantar da da'awa da aqida da ke cikin jami'o'i na daga cikin aikin su shine bibiyar waɗannan ɗalibai a hankali domin a shirya su a samun a samun natsar da zukatan su yadda za su iya tunkara aikin yada addinin musulunci da kuma saƙon da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi sannan muka sake jin cewa na daga cikin ire-iren waɗannan darussa da za mu ɗauka a cikin wannan karatu shi kuma mai da'awa yana buƙatar bin abubuwa a bisa matakaiya idan ya je ya fuskanci fage na da'awa sannan da kuma nuzan kowace irin al'umma da irin uslubin da za a kullo mata a ƙarƙashin haka ne har muka ji malam zai ya kawo mana hadisin mu'azu ɗan jabal da aka tura shi ainihin ƙasar yaman yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mushi nau'in mutanen da zai je samu ba bakaken jahilai ba ne ba ko mutane ne waɗanda suke samfareren maguzawa ba ne mutane ne waɗanda suke suna da karatu suna da ilimi har ma Allah ya saukar musu da littafi sai dai kuma an samu gurɓacewa a cikin al'amuransu to haka duk lokacin da zaka tafi da'awa sai ka tsaya sai kai nazarin irin garin da zaka je da irin wurin da zaka je da nau'in mutanen da za ka yi mu'amala da su yasa wanda aka tarbiyance shi a kano ko sokoto ko katsina ko zaria idan ya tashi za a ɗora shi a limancin juma'a ɗaya daga cikin masallatan da ke cikin garin abuja dole ne ya yi tunanin cewa wannan bi'a ce ta 'yan boko sannan wannan bi'a ce wadda bidi'o'i ba su ne suka yi galaba ba amma fasikanci su ne suka yi galaba rashin tarbiyya kuma irin waɗanda ake fama da su a ƙasashen nan namu na sokoto da katsina da ainihin zaria ba irin su ne rashin tarbiyyar da ake fama da su a abuja ba yasa yana daga cikin ainihin fitana wato ƙwarewa da kuma kaifin basira na mai da'awa idan ka isa wurin da yake baƙo ne gare ka kafin ka yi gaggawa ta fara ainihin wato maganganu akan abubuwan da ka ji labari ka bari ka zauna da mutanen ka gaya suke tukuna domin wannan zai baka kyakkyawar basirar da duk abin da ka faɗa daga baya za ka dawo kana nadamar cewa ai dama kai an gaya maka bane wannan yana daga cikin kurakuran da yawa daga cikin masu da'awa ko wa'azi aka gayyace ka na mako ko na walima ko wa'azin ƙasa waɗanda suka gayyace ka ɗin kaɗai sai su ɗora ka a kan wani tunani dangane da garinsu ko limaminsu ko wani malami da ke garin sai ka zo kai maganganun da yake a wurin mutanen garin su sun san ba haka ba ne sai bayyana cewa mutuncinka ya zube ina ma ka samu ire-iren waɗannan maganganun yaya aka yi ka zo gare su naka dole ne da'iya a matsayin ka na mai da'awa ka san suwaye za ka je ka samu da wani irin uslubi ake musu magana waɗanne kalmomi ne in an faɗa gare su sun zama cin mutunci sai ka kauce musu waɗanne irin kalmomi ne in an faɗi gare su za su zama kalmomin darajawa ne sai ka lura da su kai amfani da su yasa wannan darasi yana ɗauke da tarbiyya mai ɗimbin yawa ƙwarai da gaske sa'annan malam ya kawo mana daga cikin ainihin ilmomin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya dawo yana barin jiki din nan yace a lullube shi bayan da aka lullube shi a karo na biyu kenan sai ga mala'ikan ya dawo yana ce mishi qul fa anzur tashi kai gargadi sai malam ya ce to wannan qul fa anzur din nan annabi tun da ya tsayi sallallahu alaihi wa sallam har ya koma ga Allah bai sace kwanciya irin wannan kwanciya ta ainihin taɓa'usi ta ma'ana ya ja da baya daga cikin fagen da'awa ba wannan kuma yana daga abin da zan yi mana ishara da malaman da'awa suke kira alfutur fi majalid da'awa abin da ake nufi da fitur shine ka fara da'awa gadi gadi bayan kwana biyu sai a ji kayi shiru abin daga akwai dalilai da yawa masu kawo irin wannan daga cikin dalilan shine na farko rashin ikhlasi idan dama tun farko kai ba ka fara don Allah bane to Allah madaukakin sarki ba zai bar aikin ya je ko ina ba kenan duk abin da zaka fara na da'awa ka fara shi saboda Allah kar ya zama kai baka yin tafsiri amma tun da ka je wani yana yin tafsiri to kai ma ka ce sai ka yi tafsiri kuma za ka yi haka ne hasadan dan hasada ko kuma dan ai a makaranta shi juniyan ka ne kai ko kai ne senior ko kuma ai shi diploma yake da ita ko kuma kai digiri kake da shi ko kuma shi kaza ne ma'ana asali kai ba ka fara ba ne ibtira'a wajhillah ba ka fara saboda Allah ba ka fara ne saboda gasa na biyu kar ka sake wasu 'yan siyasa na addini ne ko siyasar rayuwa ko ta tattali su yi amfani da kai domin cimma bukatunsu shine asali su ba sun ɗauko ka bane sun gina masallaci don ka karantar da su sai don suna son su cimma wasu bukata tasu imma ta siyasar addini ko ta siyasar rayuwa ko wani abu makamancin haka to kai taka tsantsan a nan kenan ne nake cewa kar ka yi ilimi don wasu su mai da kai wawa da za su yi amfani da kai don cimma manufarsu domin abin mamaki shi ne daga ran da suka cimma manufarsu game da abin da suke nema ta hanyar ka daga ran nan hatta kai baka da muhimmanci a wurinsu za su yatsar da kai irin wannan na daga abin da zai sa sai ku ji da'awa ta fara gadan gadan ka ji manyan manyan mutane da kamfanoni sun ɗauki nauyin da'awar ana sa ta gidajen rediyo gidajen talabijin gidajen kaza gidajen kaza bayan wata uku shikenan sai ka ji komai yayi shiru me yasa dama an sa amfani da kai ne dan a isar da wani sako imma na cin mutuncin wasu ko na ainihin nemo wasu ƙuri'a ko nemo wasu wurin zama ko makamantan haka shikenan da zaran an gama kai kanka ba ka da amfani gare su wannan ina kokarin kawo mana dalilan da ke sa da'awa ta fara sai ta kai domin mun ji tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe bai sake zama ba har ya rasu me yasa yau da dama matasa za ka ji sun fara da'awa bayan wata uku ko wata hudu sai ka ji sun yi shiru me yasa bayan shekara ɗaya ko shekara biyar sai ka ji sun yi shiru to daga ciki kuma wasu abubuwan suna komawa zuwa ga kansu shine kar ka sake ka fara da'awa sai kana da wadataccen ilimi dangane da da'awa ne wannan shi zai baka damar duk inda aka kada aka raya aka juya aka faɗi aka tashi kana nan da amfani ba a fara da'awa iyakacin karatunka amma iyakacin kawa'idi ka sauke iyakacin ka arba'un hadis na haka lokaci zai zo wanda da zaran ɗalibanka sun wuce ko kuma sun kawo inda ka kawo kai kuma ba ƙara karatu kake ba to dole ne a ji kayan shiru domin ne domin faqidu shay la yu'tihi wanda ba shi da abu ba ya iya ba da shi iya abin da kake da shi kenan ya ƙare kaga baka da bambanci da kissa da muka kawo ta ruwan bagaja kwanaki iya ka karatunka mudhammata ne in ka karantar da ɗalibanka mudhammata ne da kai da su yanzu dukkan ku kun zama saukakku ba wanda zai iya dora wani ko da tafsiri ko tajwidi to kar ka sake ka fara da'awa sai kana da wadataccen ilimi wanda zai baka relevancy cancanta da dacewa ala tatawurin zamani a duk yadda zamani ya juya da kuma duk yadda mutanen da ka samu kanka a ƙarƙashin wannan zan yi amfani da wannan damar nuna cewa addinin musulunci yana da alamiya alamiyatu da'awa a ƙarƙashin wannan alamiyatu da'awa addinin musulunci ya samar da wani sharaɗi mai ƙarfi ga duk abin da zai zama da'awa ce da ake fatan ta yi nasara shine ƙoƙarin gano lugatul da'awa lugatul da'awa tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mana da wanda yare ne za a yi da'awa gano wannan yana da matukar muhimmanci jama'a domin matukar ana son da'awar mu ta zama tana da relevancy sai ya zama idan malami guda ne muka dogara da shi a ƙarƙashin wannan da'awar to dole ne mu tabbatar da cewa wannan malamin duk inda muka kada muka raya zai iya magana da za a fahimce shi a duk inda aka samu kai yau a tsarin da najeriya take duk malamin da ke jin hausa to zai iya zama mai da'awa across the north zai iya ratsa arewacin najeriya gaba ɗaya da da'awa don duk abin da ka faɗe shi da hausa tun daga kabila in ka faɗe shi har ƙarshen maiduguri har ƙarshen birnin kebbi har ƙarshen jalingo ko adamawa duk za a ji abin da ka faɗi kar ka damu cewa wai duka ba hausa ba ne a kowane yare suna jin wannan yaren a wannan tsirkukin don haka kaga kenan hausa za ta zama lugatu da'awa gani da arewacin najeriya sannan kudu maso yamma kudu maso yamma yarabanci zai zama to kudu maso kudu inyamuranci zai zama to some certain extent amma aka tafi Niger Delta babu wani yare kwaya daya wanda ainihin zai zama yaren da'awa in ba ainihin pidgin English ba broken kawai shi ne yaren da ake ratsa na abin da Niger Delta in ba haka ba babu wani yare Ichikiri ne Orozo ne Ibibiyo ne ba wani yare kwaya ɗaya da za ka yi a ce duk mutanen wannan nahiyar suna ji a Niger Delta babu idan kun gane wannan kenan yanzu ashe wanda za a samu yana jin hausa yana da relevansin da'awa a arewacin najeriya gaba ɗayanta wanda za a samu yana jin yarabanci a kudu maso yamma idan aka tafi kudu maso kudu brokin yana da matukar amfani shine south south in aka tafi south east kasar inyamurai don kuma inyamuranci yana da amfani da wannan ne kenan idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau za ku ga cewa yana da wahala mutum ɗaya kenan da zai iya zama complete da'iya a najeriya ashe kenan ana buƙatar da'awanmu da zama mutane ne mabambanta yadda idan muka jira yankin ƙasar yarabawa wanda ya wa'azi ɗazu a birnin kebbi ba shi ne zai yi yanzu a cikin garin ibadan ba ina fata an gane sannan don kun samo mai phd wanda yake saboda tsabar turanci ko tarihin abcd na fitowa kun tafi wani yankin ba da amfani turancin ne ma ba da amfani ba irin wannan da yake da amfani ba kamar yadda na ce mutanen ainihin na delta mutanen south south yaren broken hatta elites hatta manyansu kadai suna yin turanci mai kyau ne abu ya kama a ofis ne za a kafa media za a yi magana amma ba haka ba za ka je ka samu gwamna a ofis ɗin shi da jama'a shi brokin suke yi saboda shi ne yare mafi sauƙi da sauƙin a bankara shi a lankwasa shi kowa ya yi shi kuma kowa ya fahimce shi ko kun fahimta to lallai kenan yanzu a tsari na karafkar tafiyar da'awa wato a cikin tsarin tafiyar da'awa muna buƙatar a sami mutane mabambanta shi yasa kun ga da a wannan yadda wasu mutane suke tunanin za su iya fakejin ɗinta su nannaɗe ta su saka ta aljihu sai su kaɗai wallahi tallahi ba za ta yi ba babu personalization babu cewa da'awa tawa ce ni ne da ita a'a da'awa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tattaro sahabban nan kowane sahabi yana da wata muhimma yana da wani asamin yana da wani aiki wanda yake yi don haka shi wannan sahabin sai ya zama juz'un min ad-da'wa allazi la yatajazza'u anha illa tajazza'at sai ya zama shi wani bangare ne na da'awar wanda in ya kauce to sai an samu gibi a cikin da'awar daidai zai da dan sabit nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi ya je ya koyi yaren ingilishi turanci da yaren aramaic wannan sahabin shi ya ɗauke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aiki da diplomatic activities da services ma'ana ya za a yi hudda da kasashen turawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana rubuta turawa turawa suna rubuto mishi to ya za a yi saboda tsabar iya diplomasiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ba shi da rubber stamp ba shi da rubber stamp stamp wanda za a sa a buga amma sai ka ce mishi shi bature in aka yi wasiƙa in ba a buga mata kan sarki ba ma'ana in ba a buga mata stamp ba baya karbe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka karta mishi roba stamp sai aka sa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai ya sa shi sai ya zama shi da kan zoben shi idan aka yi wasiƙa sai dangala inki sai dangwala shikenan ya isa bukatar ta biya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kun ga a nan yanzu zai da yana jin yaren turanci sai ka ce shi yake rubuta wa annabi wasiƙa za a aika a turawa idan turawa suka aiko su ma kuma shi ne yake karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ashe a cikin harkar da'awar mu muna buƙatar mu samu waɗanda suka iya turanci waɗanda suka iya faransanci muna buƙatar mu samu waɗanda suka iya wasu lokal yarurruka sannan muna buƙatar in so samu ne ina mutanen da suka shiga wasu surkuki suka fito saboda kasuwanci ko wata mu'amala idan an tashi za a shiga wannan nahiyar sai a ce na zo kai ne kake kai kifi garin asaba yaya al'adar mutanen garin take yaya kaza take yaya kaza take ko kun fahimta jama'a yanzu cikin jihar cross rivers akwai wani ƙauye da muka taɓa zuwa babban abin muhimmanci a wurin su su yi baƙo sai a kawo goro manya-manya farare a yayyanka sai a kawo ɗan sahan ɗan ɗan kwano ɗan ƙarami a sa sai a kawo yaji barkono sai a abin nan to yanzu kai in ka je ka ɗauko da zamfare da in yaci yaji zai hau tari saboda Allah bai saba cin yaji ba saboda akwai kuwa eh yawo yace tonka ko kun fahimta ka je kai wakilta shi sai a samu waye ya saba shiga wannan wuri wanda in aka kawo goro da yajin nan su ɗin suka ga kana cin goro da yajin nan ko kaga ka zo gidan shi da la'asar na jiƙa maka garin kwaki da sukari to ba kan gaba da garin kwaki da sukari ka wulaƙanta shi amma su kuma yan wannan nahiyar girmamawa ce inda la'asar ka iso a kawo maka garin kwaki da suga ka sha an mutunta ka kenan da safe ka zo a kawo maka goro da yaji ka ci kun ga ashe duk muna buƙatar mu samu haske akan ire-iren waɗannan ba don koyi ga duk mutanen da kuka je kai musu wani saƙo kar ku sake su fahimci kuna kyamar su idan har suka kawo muku wani abinci kuka ƙici to za a samu matsala Allahumma sai abin da kai tsaye kun san ya saba shari'a ku don kuma sai ku san wasu hikimomi da ba'a domin da kulle makanin makali kowace magana akwai idda ta ya kamata a yi ta kuma kowane yanayi akwai irin maganar da ya kamata a yi shi don haka ina son ku dubi waɗannan abubuwan jama'a kenan duk sanda aka tashi tafiya da'awa jama'a ana buƙatar a gano suwane ne suka taɓa zuwa wannan wuri don mu'amala suwane ne suke kai kaya wurin suwane ne suke kaza suwane ne suke kaza duk ana bukata a san waɗannan abubuwan jama'a a don kuma babban mu'amala da wannan yana daga cikin abin da zai haskaka muku ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan na daga cikin fiqhin da muka karanta a wancan mako insha Allah ta'ala dangane da tsayuwa game da al'amarin da'awa don haka kar ka sake ka fara da'awa bayan lokaci a je ka ko kuma shi kenan ka koma ka zama ainihin abin dariya ina fata an gane abin da Allah ya ce kun fa'anzir miƙe ka yi gargaɗi to miƙe ka yi gargaɗi din nan ba wata rana kuma da za ka zauna me ake nufi da zama a nan shine taqa'us shi ne ka ja baya ka koma ka sa ido to daga cikin abin da ke kawo wannan wanda nake so mana ishara da ƙarshe shi ne ɗaukar wa kai abin da ya fi ƙarfinka idan ka ɗibar wa kanka duk anguwar da ka je kai musu wa'azi a wata ko a shekara in ce alaga mata malam sa mana karatu sai ka ce na sa muku global mara ka tafi hawa kayan musu wa'azi sun ji daɗi sai ce alaga fata malam muna son ka zo ka rinka mana karatu sai ka ce duk sati zai rinka zuwa ne muku tafsiri ka wuce samar kuma sai ka ce duk sati za ka je kai musu aƙida ka wuce ainihin gargadi sai ce duk sati za a zo a yi musu riyadu salihin kafin wani lokaci sai ka wayi gari a cikin mako duk ka ainihin rabar da ranakun amma abin da za ka duba yanzu akwai rai da lafiya yanzu akwai ƙarfi yanzu akwai lokaci me zai biyo bayan lokacin da ka fara rauni me zai biyo bayan lokacin da al'amura suka fara maka yawa sannan sai kai tunani ina ranar ka fara musu kuma daga baya ka zo ka daina amma tun farko dama kafin ka zo wa'azi ai akwai inda suka san kana zuwa kana karatu akwai inda kake dama a gidanka ne a masallacinka ne a makarantarka ne eh in ka je kai musu wa'azi suka ji daɗi ala gafarta malam ina ma mu ma dai ko rana ɗaya ka sa mana sai ce to zai yi kyau amma kuma gaskiya ban so in fara abin da ba zan ɗore ba don haka makaranta muna da ita ku zo sai mu saka ku a cikin sai a ci gaba da tafiya shi ke kaga a nan ku duba da kyau da yau za a kawo wasu ƴaƴa ƙwaya biyu a ce an ba ka riƙon su su shigo cikin iyalanka za ka ga ba abin da za ka ga canji in Allah su na ƙarin abinci wurin kwana ba za su sami inda za su maƙale amma a ce kama musu wuri ka ware musu cefane na musamman da kake tunani komai ƙanƙanta shi sai ka girgiza ko haka al'amarin yake da mai da'awa idan yanzu kana karantar da mutum hamsin sai mutum talatin suka karu ba ka bolin da za ka kara na murya ba batir da za ka kara ba lokaci da za ka kara haka din yadda ake haka za a ci gaba to amma in aka kara anguwa fa ana buƙatar ƙarin resources to saboda haka ku rinka ɗaukar wa kanku ayyuka na da'awa gwargwadon wadda za ku iya don ita da'awar ba za ta kare ba sai dai ku kare ku batta Allah madaukakin sarki ya taimaka khamisan malam yace wa alaikum salam wa kuskure ne ai dama da'awar kana yin ta saboda abubuwa biyu ne wanda ɗaya baya isar wa ɗaya kana yin da'awa ne na ɗaya aikin Allah ne na biyu mutane su karɓa to yanzu matakin farko shine aikin Allah ne mataki na biyu kowa tabbata ko bai tabbata ba dole za ka ci gaba saboda matakin farko kwatankwacin limamin da aka naɗa shi sallah a zahar ita sallar Allah ikewa wa kuma mutane yake walimanci idan mutane suka daina zuwa zai daina zuwa shi ma sallah sun suka hawa malikiya ma zuwa suka yi nazo sallah shi kadai matsayin ta ɗaya da matsayin jami'i ashe kenan kuskure ne mutum ya ce tunda na zo na sanya musu tafsiri ko karatu ba sa zuwa in ma barin daina tunda dama Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum kowa ya ji da kanshi gaskiya ne amma baka fassara ayar daidai ba kai wa ayar ne da fassara gaskiyar lamari wajibi ne ka ci da gaba da da'awa ko kai kadai ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi da al-imam ibn hibban ya bada labari ya ruwaito annabi ya bada labarin ga yadda tarihin annabawa yake wani annabi ya zo yayi wa'azi mutanen ba su wuce goma ba wani ba su wuce uku ba wani biyu wani daya wani annabin har ya zo ya tafi ba wanda ya bi shi kuma ba dalili ba ne akan ka daina don haka ku kiyaye in ka fara da'awa ka gamsu cewa gaskiya ce eh ka ci gaba da yi fasda bima ta umar wa arid anil jahili ka ci gaba umarnin Allah kake bi sun zo ba su zo ba kar ka sake a je lahira Allah ya tuhumce ka baka yi naka aikin ba su kuma su samu hujja akan cewa ma ja'ana min bashirin wala nadir sai ba wani mai gargaɗi da ya zama da ba wani mai bishara wanda mu samu mai wa'azi ba ya ce to kai kaji ashe ba kai aikin Allah amma an kai fa Allah ya samu hujja dangane da waɗanda ba su bi ba kai kuma ka sauke nauyi a kanka yasa na zauna garin yola jama'a cikin yola town akwai wani malami tun 1984 malami bakar gumi ya assignment ɗin shi zai karantar da su addini sai aka ba da matsala ana yin sallah asuba zai zauna za ka ga duk sun watse zai zauna ya ci gaba da karatun shi shekara biyu sai da duk an watse shi kadai amma kai in ka zo daga nesa ka ce mutum dubu ne cikin masallacin ba abin da ya shafe shi zai ci gaba da karatun shi ci gaba da fassara da karfin ran shi da li'irabin shi duk abin da zai yi ba abin da ya shafe shi to ashe ka fi ikon Allah ashe wani mutane sun tashi ko na suke cikin gidajen su su zaman su suna ji wata ran sai rashin lafiya ne ko zazzabi haka sai da abin nan sai aka yi ta bincike lafiya malam kwana biyu ba karatu yanzu a da ma ba zuwa suka ce ai ba suna jin karatun da ake a gida da su ake yi da kuma da jama'a har yake ba zai ta fata kuma suna yake yi ya yi kuma suna yi bukhari ya yi tafsiri ba abin da ya shafe ni zai zauna ya ta yin abin shi in ka ko za ka hange shi kadai a samun yake to haka ake son namiji tun 1984 jama'a Allah madaukakin sarki ya mana taimako khamisan malam yace na biyar mukhlis min hadha al-mawqif a wannan matsayin za mu sake fitar da ila anna al-bi'sata an-nabawiyya anna al-bi'sata an-nabawiyyata qad balaghat awjuhaha ko wa marrat khilal dhalika bil marahil at-taliya yace ita ko shi aiki na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hakika ya kai ainihin wato fuskokin duk da ake neman da'awa ta kai sannan kuma wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta taka matakaiya masu kamar haka alif na farko lamma dana bi'satir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama intashara fil umam anna allah ta'ala sayab'athu nabiyyan fi hadha zaman yayin da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kusa sai labarai ko labari ya yaɗu a cikin al'ummomi cewa Allah madaukakin sarki zai aiko da annabi a wannan zamani da kaga tun kafin abin da zo ya jama'a ba yau bagatatan ya zo ba labari ya daɗe yana yawo cewa a wannan zamani annabi zai bayyana wa anna zuhurahu qad qariba kuma bayyana shi ta kusanta فكانت كل أمة لها كتاب تعرف ذلك من كتابها dan haka sai ya zama kowace al'umma da take da littafi to ta san zuwan annabi din daga littafinta wallati laysa laha kitabun tara min al-ayatil munzara su kuma al'ummomin da ba su da littafi suna ganin ayoyin da aka gargade su da su saboda zaman su tare da ahlul kitab ahlul kitabi sukan ce musu ai annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa za mu haɗu da shi za mu goyi bayan shi za mu muku kaza za mu muku kaza za mu muku kaza to suna faɗin wasu alamomi waɗanda alamomin da su makarantan ke faɗi suka zama alamomi zaunannu a cikin kwakwalen waɗanda ba su da littafi don haka su da waɗannan alamomin suke ganewa matar ta dillu bihi ala zalika wanda wannan al'umma da haka take hujja wajen bayyana annabi don haka ga hatta al'ummar da ba su da littafi sun san da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar abubuwan da ake gargaɗi su ne alamomin da haka suke ganewa ba'un lamma da na waƙatun nubuwa yayin da lokacin annabta ya kusa huddida ilaihi sallallahu alaihi wa alihi sallam khala sai aka sanya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam san kewa falam yazal fi khalwatihi yuhayyi'uhu Allah lima kudura lahu ko lima kadara lahu manzon Allah bai rushe ba a cikin wannan keɓewa tashi Allah maɗaukakin sarki yana shirya shi domin ya iya ɗaukar abin da Allah ya tsara mishi idan ka zauna da 'ya'yan sarakuna da manya-manyan sarakuna da 'ya'yansu manya za ka iya gane haka za ka ga 'ya'yan sarki ana shirya su musamman ɗan da ake hasashen shi zai gaji kujerar mahaifinshi za ga ba a sakaci da shi za ga ya iya doki ya iya ɗaura rawani ya iya tafiya irin ta sarakuna ya iya gaisuwa irin ta sarakuna za ga uban yana kama hannun shi yana zuwa tarurrukan manya-manyan sarakuna yana ganin yaya ake abu ko kun fahimta jama'a to irin wannan kintsawar ba abu ne wanda ake yinta a makaranta ba kintsawa ce an khibratin madida sai ka goge sai ka bi kafar waɗanda suka zauna to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wani annabi a zamanin shi balle a ce ya bi kafar shi ya zauna karkashin shi ya gaya ake abu shi ne sai Allah ya rinka ɗauke shi daga cikin waɗannan ƙazaman mutane mushrikai yana kai shi bayan da yana zama Allah yana kintsa mishi zuciya yadda zai iya tarkar wannan aiki babba ko kun fahimta jama'a sai sa wani babban sarki jama'a a ƙasar nan da ya shirya ɗan shi ya shirya ya shirya yana ta murna ɗan zai gaje shi kawai sai aka yayi gari ɗan ya mutu sai aka yayi gari ɗan ya mutu shi ne cire bangon da ka ji sha ta ne waka mahaifin shi ya shirya shi ne galibin ka ji sun ce cire ma to gobe uban ya mutu shi zai gada ko wani sarkin ya mutu shi zai hau kujera sai da haka idan da ganin ya samu rashin lafiyar da shi ma bai daɗe bai rasu haka aka yi da muhammadu bashar na daura to suna da irin wannan uslubi domin aiki na da'awa ku kiyaye ba sarautar gargajiya ba aiki ne wanda ya kai ya komo to in ya zama sarakunan gargajiya eh na iya shirya 'ya'yansu tsawon shekaru da za su iya ɗaukar wannan aikin ba ka tunanin da'awa ita tafi cancanta a shirya waɗanda ba su ɗauke ta? ashe da'awa ba abu ne na karatu ba kawai inda abu ne na karatu da kowace da'awa yau a najeriya tana da wanda zai iya ci gaba da ita domin kowace da'awa sai ka samu a cikin masu da'awar ba a gaza wanda yake da digiri ɗaya ko biyu ko uku ashe kaga ko inda da karatu ake gudanar da da'awa da babu matsala amma asali ita da'awa abin da ya fi kusanci da ita wajen gwagwarmaya din ita ce sarautar gargajiya a ƙarƙashin wannan ana buƙatar duk wanda zai shiga harkar da'awa jama'a yana buƙatar ya samu gogewa matuƙar gogewa sannan ana buƙatar kuma a cikin gogewar tashi sai ya zama mai biyayya ka ji abin da ya kai sarkin zazzau na yanzu shehu idris samun sarauta ba tare da matsala ba saboda ya bi sarkin zazzau da ya gabace shi aminu iyakacin biyayya biyayya ta ƙarshe har shi sarkin a zuciyar shi ya gamsu da babu wanda ya cancanta in ba wannan yaron ba don lokacin yaro ne saurari ya shata da yake mishi yake cewa alhaji sarkin zazzau shi yace ka duba garin zazzau menene menene birnin shi zuwa dajin shi Allah sarki ya tattara shi ya nene ne nene ne ce ya baiwa mani sai ce ne wannan yaron dan lokacin yaro ne ina fata an gane amma biyayyar da yayi da bin sawu da ɗaukar hannu shi yasa sai ya cancanta to wannan aikin abin da nake so ka duba annabi kamar ya tashi cikin marauci sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce qad ja'akum rasulun ala fatrati min ar-rusul manzo ya zo muku a lokacin da ake fatarar manzanni ma'ana fatara kamfa babu karkaf manzo Allah yace tsakanin annabi Isa da shi babu wani annabi to dukkan musulmi mun yi imani Allah ya dauki annabi Isa to duk duniya babu wani annabi lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya dauki nauyin karantar da shi sanu qur'uka falatansa Allah ya dauki nauyin tarbiyyar shi karanta wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda yace alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna Allah ya sami annabi cikin maraici sallallahu alaihi wa sallam ba shi da uwa ba shi da uba amma Allah ya rungume shi rungume yadda mai uwa da uba bai taba samun gatanci irin nashi ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sami annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wata shari'a a hannun shi ta wani annabi da ya gabata shine ma'anar balala ai fukudan faƙar babu wata shari'a a hannun shi fahadaka Allah ila shari'atul islam Allah ya shirye da ke tsora ka ga shari'ar musulunci sannan Allah ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mai dukiya bane ba a mutu an bar mishi ba ba a tara mishi ba amma sai Allah madaukakin sarki ya bashi wadatar da har duniya ta tashi ba wanda zai samu irinta ita ce Allah ya bashi wadatar zuci Allah ya gamsar da shi Allah ya bashi wadata wadata ta dukiya har sai da aka yayi gari za a zo da kuɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa a zazzage su a tsakiyar masallaci ya koma ya ba kuɗin wuri in ka zo kai gaisuwa ya ce ɗibi ba wanda ya ɗibi da kanka ka san ku ba alhaji da ka taɓa gani yayin kuskure babu wallahi kuma wallahi ba malamin da za a kawo zakka ko sadaka saboda imani a zube ya ce wani bibi shi kuma ba abin ne ba malamin da yake da imanin da ka taɓa da saboda haka Allah ya wadata shi wadatar da ba wanda yake da irinta sallallahu alaihi wa sallam a kawo dukiya tsabar kuɗi ba wai doya ko masara ko nago ba kuɗi kuɗi da da ka ɗiba za ka je ka kashe a zazzage su a masallaci ya koma ya ba su wuri in ka zo kana wani abin da ya tsala ma alaikum ce shi ne ya ɗiri nawa yake ɗiri da ka gada duk duniya babu irin shi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane saboda haka alam ya jidika a'ilan fa aghna Allah ya same ka ko eh haka ne wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka baka da komai a hannu ba a miki an bar maka komai ba ko raƙuman gado annabi bai da su ba abin da ya samu kaji kuma shi kadai ne a wurin uban shi amma bai tashi an ce mishi ga wata gona kaza da kaza ga wasu gidaje ga wani fili babanka ya siya zai gina da ba abin da ya tashi ya samu na ga sai zama yana da wadata sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane to haka al'amari ya kasance dan haka Allah ya kintsa shi Allah ya shirya shi ya iya daukar duk wannan kwaramniya ka dubi kwaramniya irin ta kiristoci da yahudawa tun wannan lokaci ka dubi kwaramniya irin ta mushrikai abu jahal kaɗai aka haɗa ka da shi a duniya billahi da sai dai a ji labarin ka a kwatanon yanzu ne abu jahal kawai ya ishe ka karanta tabbat da za ka ji daga nan za ka gane abu lahabi fitina ne abu lahabi shi ya gallabi annabi matar shi ta gallabi annabi waɗannan ƙwaya biyu kenan gida ɗaya to a haɗa maka irin waɗannan gidaje ɗari uku kowa kinka yake kuma makarin laili wa nahar dare da rana taro ake akan ka sai an ga bayan ka ko kun fahimta in ne muku sharhi akan da yake falan ne bal fi khalwatihi bai rushe ba a cikin wannan halwa da yake yi yuhayyihu Allah Allah yana tattalin shi yana shirya shi lima qadara lahu saboda abin da Allah ya tsara mishi na zai yi mishi na ayyuka na haka muna buƙatar jama'a a yanzu matuƙar muna son mu samar da 'ya'ya waɗanda za su yi aiki na da'awa ko to gaskiya muna son mu samu masallaci ne bi ma'anar kalima ba masallaci al'adu ba masallaci al'adu a ƙasar hausa ko a ƙasashen mu shi ne a gina wurin da za a rinka yin sallah maka idan da sallah kowa ya watsi amma masallaci ya fi gaskata abin da a zamanance aka fi sani da almarkajin islami a yanzu wuri ne wanda za a yi tarbiyyar mutum ya ci ya sha a wurin ya kwana har ya girma imamun nawawi ya wuce shekara ashirin da shida ba a duniya ya haddace alkur'ani ya taso ya taho dimashq sham inda ya zo din nan ina ce darul hadith al ashrafiya anan yake kwana anan yake ci anan yake sha anan ya zama babban malami nan ya iya tafsiri hadisi fiqh nan ya duk abin da ya har ya gama ya rage yan kwanaki ko watanni kaɗan zai rasu ya tattara ina shi ina shi ya koma wurin iyayen shi a ƙauyen su ya kwanta ya rasu ya kare shi arba'in da biyar duka duka a duniya in ka tambaya a ina imamun nawawi ya aikin rubuta riyadu salihin da littafin al-minhaj sharhin sahih muslim da littafin minhaj talibin da sauran littattafai irin sarauda da sauran littattafan shi to a wannan makarantar da ya koyi karatun a nan ya zo ya zauna yanzu muna da masallatai da suka amsa suna irin haka in masallacin fitsarin ya kama kan ka fita baka sai an ga rabin duwawunka a waje saboda babu wurin tsugunu balle kashi balle wanka balle in kwana ya kama balle in cin abinci ya kama haka lallai ne sai an samu wuri wanda za a shirya shi na musamman yadda shi wurin yana da cikakkiyar kammalar da za a samar da tarbiyyar du'a yadda in suka fita za a ce lallai an gane waɗannan sun haɗu na fata an gane ta'un malam yace ar-ru'yatu as-sadiqa fi manabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallati taddat sittata ashhur sannan kuma Allah madaukakin sarki ya rinka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin mafarki na gaskiya abin da ake nufi da mafarkin gaskiya shine abin da ka gani a mafarkin kuma ya zo maka a haƙiƙa shine mafarki na gaskiya amma ka mafarki ka ganka a cikin sabuwar jeep irin ta gwamnoni ka tashi ka kana birgima akan ledar aka baki kaga shirme ne wannan ba mafarkin gaskiya ba ne ina fata an gane ar-ru'ya sadiqa shine mafarkin da koda ka yi shi daga baya zai zo ya tabbata wallatin tadda sittata ashhur wanda wannan mafarkin sai da ya tsawo har tsawon wata shida wata shida kafin a aiko shi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama duk abin da ya mafarki yana gani sai Allah ya nuna mai abin da gaske to a yanzu ma akwai mutane da suke irin waɗannan to in ma mala'ikan da ke tare da kai ne yakan yi maka haka da izinin Allah shi ne ƙarin ɗin na fata an gane in ma shaidanin da ke tattare da kai galibi in ka ga duk abin da ka gani na alheri a mafarki za ka ga irin wannan abin ya zo ya faru gare ka wannan daga mala'ikan da ke tare da kai ne Allah yake ba shi izinin ya maka haka idan ka rinka ganin duk wani sharri da ka gani a mafarki sai ya zo ya afku maka kuma galibi nan kuma za ka ga ainihin karin din ne shi kuma dama kullum manufan shi shi ne ya rinka gano ya rinka iktibasul qaul yana gano wasu abubuwa cikin rayuwarka waɗanda za su faru na ɓacin rai don ya rinka gaya maka a mafarki ranka yana ɓaci ku karanta muqaddima ta al-imam ibn khaldun duk ya bayyana irin waɗannan al'amura dangane da mafarki sa'un nuzulul wahyi bi iqra' على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرتبة النبوة saukar wahayi da ikra da ya faru wanda wannan shine ainihin wato martaba ta annabci da ya sauka da ainihin ikra ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan martaba ita ce martaba ta annabci to me ake nufi da annabtaka me ake nufi da annubuwa wa hiya al-ikhbaru faqat shi ne ba da labari kaɗai Allah ya baka labari Allah ya magana da kai dun al'amr bil inzar ba tare da umarni da gargaɗi ba jimin nuzulul wahyi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bil amr bil inzar wa hiya martabatu risala sannan kuma sauka da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka yi mishi umarni da gargaɗi kun fa anzir da kuma wa anzir ashirataka al-aqrabin wannan martaba kenan wato matsayi na an mai da shi ma'aikaci kenan ma'aikacin Allah madaukakin sarki fa asbaha bi zalika mab'usan dan haka sai zama dan aike min Allah daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda tsarki da daukaka sun tabbata gare shi bashiran wa nadiran yazo da wannan al'umma yana mai bishara yana faɗin alherai sannan kuma yana gargaɗi dangane da azabar Allah in an saba wa Allah din Allah madaukakin sarki ya taimaka. Profesa zai ya ce a karanta ainihin wato littafin da malamin da ke da suna Muhammad Jabin Maula Dik ya rubuta sunan littafin Muhammad Al-Masalil Kamil shine Muhammad the complete reference the complete model ma'ana Allah madaukakin sarki ya ajiye annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan abin koyi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan da muka ji wannan jama'a yanzu wannan karatu ya tabbata mana da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma tarihin aiko shi da al'umma sai malam yace al-mabhas as-salis wuri na uku wanda zai yi bincike dangane da ad-da'watu sirriya fara da'awa a ɓoye da'awar addinin musulunci ba a bayyana aka fara ta ba a ɓoye aka fara ta to kafin mu tafi da nisa har mu kai inda malam zai fara fitar mana da fiqhin da ke tattare da nan yana da kyau a matsayinka na ɗalibi ka iya gane irin yadda al'amuran nan suke bi da matakayyarsu akwai abin da in ka zo da shi sai ka yi raraka a ƙarƙashin ƙasa sannan za ka fara bayyana shi tuna daga cikin kurakuran da galibin matasa suke yi shine ƙoƙarin bayyana al'amari kai tsaye ba tare da lura da ka fara gabatar da wasu abubuwa kai da wani mutum biyu sannan mutum ya zama na uku misali ka zo ka ɗauko wata da'awa ka kawo garin ba za ba kai masallaci kawai ka miƙe ai ta damba da kai da ƙarfin tsiya dole ka raba kai kai ma ka ɗibi naka ko da shirya ce ka zo da ita bayan lokaci da ya ta zo da jin jiki ta zo to ka yi wa ainihin wannan tafiya tabo kuma ka yi mata tambayi amma idan littafi ne ka san akwai wanda zai iya karantawa ɗauki ka bashi ka ce ka ga wani littafi ka je kai nazarin shi ko kun fahimta ka ga wani kaset je ka saurara ya saurara to me za ka ce game da wannan kaset idan shi hajjiki ne sai ce maka amma kai da ka ji kaset ɗin kai kuma me za ka ce ko kuma kai da ka ji kaset ɗin ya ka ce sai ku fara tattaunawa yanzu a fara samun kyakkyawar fahimta da kai da wanda ya fi kowa kusanci ba ka gani hikima annabi sallallahu alaihi wasallam bayan khadija kamar yadda za mu zo mu ji waye mutum na biyu in ka cire waraka abubakar to me yasa yau mutane da yawa za su zo da da'awa garin su sai zama childhood friends ɗinka abokanka da kuka taso tare su za su koma su zama maƙiyanka su suna tsafi kai ka san ba su iya ba sai ka rabu da su kawai sai ka koma wurin wasu matasa abin da sai ka je ka same su kuna da sauƙin fahimta saboda me saboda tare kuka tashi da su ba wata magana da za ka ji nauyin gaya musu ba wani saƙo da ba za ka iya miƙa musu ba ka ce ga wani kasar ne wani malami na yana wa'azi ina son da Allah gashi ku saurari kasar ɗin nan da kwana bakwai za mu zo mu tattauna amma abokan ka ne sai ka je ka haɗa kai da wasu ‘ya'yanka ko ƙannanka gaba ɗaya abin da za su ɗauka wani makirci ka ɓullo da shi wanda ba ka son su a tafi tare da su a cikin abin da kake so ka cimma ko kun fahimta na haka sai ka ga aboki da aboki da ɗaya ya zo da da'awa sai a fara faɗa da ɗaya ya zo da siyasa sai ka ga abokan juna ne amma sai ga sun koma suna faɗa za mu hikima annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fara samun babban abokin shi saboda akwai security akwai aminci da za ka samu in ya zama abokinka da ya fi kowa sani ka shi ne kuma kuka tare akan manufar yaɗa da'awa in ba haka ba ka sake ya koma ɗaya ɓangaren shi ya fi kowa sani ka za a yi amfani da shi wajen rubuta ka don abu ne mai sauƙi na haka ina son ku fahimci wannan hikimar wa adda'awatu sirriya tana nufin duk saƙon da ka zo da shi kamar kar ka zo da ɗan jiki kada emotional feelings kada ɗumin ƙirji da jiyo da hamasa su ɗore ka kawai abin da kai kake gani ai wannan abin gaskiya ne sai da aka kai ina yi sallah magana fi ta rinƙe yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kowa da ya san Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum wa man sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu manzo Allah ya ce ballighu anni wa ladi aya jama'a kowa san wannan hadisi eh to jama'a ga abin da naji kuma ni ma na isa ko Allah ya sani gashi shikenan wa salamu alaikum galibin matasan wannan shine mode of approach din saboda yana da ayoyi irin waɗannan masu ƙarfi da ingantattun hadisai ne dai kai sai ya ko sakon shikenan amma me kake tunani dan shekara talatin ne ya zai samu sai yan shekara talatin suka ji in suka gamsu da abin suka ƙarfi sai zai samu liman liman a garin nan ku ne iyayenmu kuma mun je wani karatu ne shine muke son liman ega shi saboda muna tunanin ma liman ko rediyon shi da matsala dai ga shi nan mun zo da rediyo liman ya ji liman ya ji sai ku sake samun shi abin baya buƙatar gaggawa yana buƙatar matakai ne ka duba gidan sama mutane suna iya shallake step ɗaya ne ko biyu kawai su zauna lafiya amma duk gidan saman da zaka hau ka shallake step biyar ka duro ka gani za ka gangaro sauran ba tare da ka taka su za ka yi tuntura gudu su sai da haka matakin shi ne faɗa wa liman liman ya gamsu eh liman zai samu dattawan gari to a daidai lokacin koran da za ku yi abin liman ne zai tashi ya gabatar da wa'azi ku za ku gayyato shi malamin in aka zo shi limamin ku ya yi wa malamin naku masauki ku fahimta haka shi limamin naku a gidan shi tare da liman za su ci abinci da shi malamin da ya zo zai wa'azin ya zama liman ne ne masaukin shi gaskiya na san cewa waɗannan nazariya ɗin galibi a cikin gabatar da da'awoyi a garuruka duk an kuskure su saboda ana ganin ai abin da aka zo da shi gaskiya ne duk gaskiyar abin da ka zo da shi wato gaskiyar na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ƙarshen ta daga cikin shi dai kake ganin ka gutsuro amma za ku ga a nan matakin farko sai da aka fara adda'awatu sirriya sannan kuma wannan shine uslubin annabawa karanta annabi nuhu thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni asrartu lahum ha a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na kira su a bayyane na yi kuwa na yi shela amma da wajen sirranta sai ce wa asrartu lahum israra na sirranta musu matuƙar sirranta aka ce ya yi day to day ne dd shi ne day to day da'awa zai same ka kwankwasa maka in ka fito a zauna a gaisa a natsu ya yi maka bayani ya yi maka bayani ya yi maka bayani da aka ga da Allah ya tashi gaba ɗaya hallaka su saboda yana da hujja a kansu ba tara titi aka yi ba balle ka ce ranar kana kasuwar ƙauye sai da annabi ne ya gidan kowa aka gaya mai saƙon Allah idan haka ranar da ta ɓaci Allah bai lura ko yan an hallaka garin wane da wane su ba ma sa garin can da aka yi wa'azi a'a gida gida annabi Nuhu shine wa asrartu lahum israra wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara saboda haka wannan uslubi na da'awa na sirrantawa yana da matuƙar muhimmanci kuma ina son ku gane akwai mutanen da wannan uslubin na da'awa ta hanyar haka ne kaɗai za su karɓa addini amma galibin mutanen mu yanzu da 'yan zamani waɗanda su abin da suke so eh ka yi imani eh fito ka ce ka yi imani in ba haka da ƙarya kake munafikin Allah ne ya za ka ce da sarki na jashi sarki na jashi har ya mutu mafi kusancin da fadin shi bai san ya karɓa addini ba bai yarda da kowa ya gaya wa saƙon ba yanzu yara ka ce to kenan a yau akwai sarakunan da ba za a yi musu addu'a wata sirriya za su zama irin sarki na gashi shi ne ku rubuta musu ku aika musu a cd ku aika musu a mp3 ku aika musu da lamba waya ku aika musu da email address ku aika musu da web address ku rinka communicating da su ta haka me zai je baya sai su gamsu sai su imani amma sai ya zama halin da suka samu kansu a ciki ba zai kai yadda kai kake iya bayyanawa su ma su iya bayyanawa ba to matasan mu sai ce to in bai bayyana ba ya nuna munafiki ne bai imani ba ne mulkin zai zaɓa akan lahira ya rabu da mulkin mana baka san mulki ba ne don ba a haife ka cikin shi ba ne ka san irin yadda zai nannaɗe ka fiye da naɗin da ake hujin goro na fata an gane abu ne mai sauƙi kai ɗan talaka in ka ɗauke wani ra'ayi ka koma gefe guda ko wannan baya yiwa a cikin dan na sarauta a cikin tafiyar sarauta ba a yadda ɗan sarki ya ɓalle ya yi wani abu komai can abin sai in an ga ya dace da gidan ko ba zai zubar da gidan daraja ba ɗan sarki ya zai ce zai koyi aikin kafinta saboda koda ta rikice sarauta ta fita daga gidansu a wurin uban gwamma uban ya mutu sarautar ta fita daga gidansu shi ya zauna ya zama da fadi a wurin uban ya zama da fadi kafin ya zama professional kafinta kaga tara ka zai gada wani aha kaga tunanin daban-daban ne ina kawo muku ne don ku gane yaya al'amarin yake ko kun gane jama'a yanzu ɗan siyasa yana iya crafting ya yi gide dawo ƙasa ya koma yana bin hayaniyar talaka yana hawa a jincen ko a saba haka ne ko to amma ɗan farauta yana da wasu abubuwa waɗanda in ta rikice ta rikice ya rasa yadda zai ko sai zauna a fadar kowa wani sarki a naɗa shi amma dai a ina yake a fada don nan ne industry din nan ne institution din wato ina son ku gane muhimmancin don in ka je kun samu masu sarauta kun isar musu da sako ko abin da kuke jira su nemo wa'azin ƙasa su yi irin kirarin da kuke yi su ce yau daga yau ba a liman wani mun cire ka masallaci ka ba a yi tsaki inda zai ba za su iya ba inda ka ga annabi ya naɗa ya ɗagawa sarki na jashi kafa shi ya san musulmi ne amma hatta sahabbai da yawa da sarki na jashi ya musulunta ba hatta waɗanda suka je suka kai saƙon ba su sani ba don shi ba annabi ya sani ne ta hanyar wahayi sannan maslaha ta kai ba a bayyana ba sai ran da ya rasu na haka da ya rasu aka ce a tashi a miji sallar gawa sai wasu ma suka rinka guna-guni ko kuma sallar ma har kiristoci ya cewa kowa dai ya san wani kirista ne a kiristocin ma reverend ne ga shi sarkin gargajiya kuma ya kaji an ce to amma dai tun da biyayya ne bari mu tashi mu sai da aya ta sauka aka ce a'a ga yadda abin yake musulmi ne to ka ce me yasa yake ɗaya imani halin da ya samu kanshi shi ma ya faɗa ya ce ba don halin da ya samu kanshi ba da zai iya lallaɓewa ya zo da zai zama yaron annabi yana rike mishi buta sallallahu alaihi wa sallam shi din ne ba za su bari ba ka dubi sarki duk inda yake zai je ko da ya ce kowa ya koma sai an ce to ranka ya dade yana zuwa zai shiga inda zai abin nan sai ga wani ba fadi a tsaye sai Allah ya ƙara ma nasara Allah ya ƙara ba na ce ka da sai Allah ya ƙara ma nasara ba su yadda ba kada ka sayar da suke gani ba za su barka ka je ko ina ko ɗiyar da za ka ce kada wanda ya je ni sai mun ji ɗan kai gari Allah ya taimake ka kana tafiya sai su bi ka da gudu ka kusa sai su abin haka sai sun bi ka kujerar suke tarya ba kai ba in fasin tukuna ko kun fahimta duk sarkin da ka ga ya zo wurin wa'azi sai da fadawan suka yadda in ba su yadda ba wallahi ƙarya ike ba zai iya zuwa dan an kai fadawa suna da ƙarfin da za ka yi mamaki in sarki yana ya gagare sai su kama shi su kulle su saka a tsaka su mai duka naɗa mishi rabin kuma su fito sai Allah ƙara mai nasara wato ina son ku gane don yanzu nan mu muna ɗiban tarbiyya ne daga wannan tarbiyyar da annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam galibin ustazai matsalar da suke samu sarki zai gina muku masallaci zai gina muku makaranta yana tare da ku akan da'awa to akwai yanayin da in aka zo sai ya nuna ba shi ba ku to in ya nuna ba shi ba ku din nan shi ne zaman shi lafiya kuma shi ne zaman ku lafiya amma sai ku kasa ganiya don da ya nuna ba shi ba ku to waɗanda ke mai barazana sai su ga eh to shi kenan ashe shi wakilinsu ne to sai ce a bar komai ya hukunta sai cire limami wani lokaci ya cire wani ladani wani lokacin a san yadda za a yi yadda za a yi kunan kuna nan kuna tsine mishi albarka amma ku ya taimaka saboda in ya bar ku da waɗancan yahudawa ne su ba liman kawai za su cire ba masallacin za su rusa to akwai ire-iren waɗannan mawaƙi sun yawa jama'a akwai ire-iren waɗannan mawaƙi sun da yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu معنى يتي بدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوته سرا مثال اللي ذنبكم من جماعة معنى أبو بكر بنكو جير أقول كان سد لنكو إبتن معنى أبو بكر بنكو نسا ما يبدين يجي سوراريش معنى أبو بكر بني أنت بيشي ليزا كان أبوكين شاغاري أجل كتايا yana alfaharin kai malamin shi ne me yasa ka bar shi ya gayyato safaroma wannan abu a tambaya ce amma matsalar ya ce tare da ni da shagari muke yawo kamfen muka je wurin kudanci ƙasa arna suka ce sun fi yaƙini sun fi yarda da mu in mun faɗi magana da gaske muke fiye da mutanensu na haka za su yarda su saka mana ƙuri'a amma abin da suke tsoro na ɗaya mun ji labarin in kuka zama shugabanni za ku hana mu addini za ku samu mu sallah dole na biyu mun ji labarin cewa in kuka in kun amince da za ku hana mu addinin wa afwan to muna buƙatar ku sa a rubuce sharaɗin da za ku hana mu addini da kuma za ku bar mu gayyato shugabanmu Papa Roma su Malam Bakar ne suka yadda aka rubuta da su ake yawon kamfen din to yanzu an ci sun kuma saka ƙuri'ar sun cika alƙawari ba dole a cika musu ba kaga da ba a saka sai addini da ƙarfi da dama addini ne ce haka ba na biyu fa dole a cika musu alƙawarin su gayyato shugabansu malam ya ce to da ita da mu ake harkar sai muka shirya marmaza kafin nasu ya zo mu je mu gayyato sarkin makka shine muka shirya a lokacin sarki khalid shi yake kan mulki fahad yana waliyul ahad shine mataimakin shi ya zo ya kawo mana ziyara sai ya zama sarkin musulunci na duniya shi ya fara zuwa kafin sarkin kafirci yake ce za ka samu sarki khalid ba shi da lafiya sarki fahad kuma shi ke jiyo shi na haka sarki da zai zo ba kuma na ibin shi da zai zo ba to yanzu ne ne abin yi don haka dole aka haƙura ya ce duk muka gama wannan nutsu-nutsu su kuma lokaci ya yi sai sa bayyato nasu to sai malam ne wata magana wadda ita ta sa na kawo wannan tarihi ya ce sai kuke duk abin da na je na gaya wa manyan nan sai na dawo na gaya muku to wannan shi ne ɗabi'ar da mafiyancin talaka da almajirai da ustazai suke so idan kai malamin ka je kai musu nasiha sai ka dawo kan mimbari ka ce mun je mun gaya musu kaza mun gaya musu kaza sai a kabbara to daga nan kuma sai ne akwai abin da an faɗa musu din kuma ya yi tasiri amma sun samu kansu a wani hali da ba za su iya ɗabbaka wannan abin ba shine kamar wannan magana ya baka hana shagari daga ya ba da izinin gayyato fafa Roma ba amsar ita ce yarjejeniya aka yi kuma daidai ne a saka yarjejeni amma kai a zahirin abin da kake kallo shi ne ne shagari zai iya hana su to amma da biyar yarjejeniya aka yi kuma da suran Allah akan cewa ko musulmi ne mun san in kun yi alƙawari kuna cikawa kai yanzu in kai ne a matsayin shagari za ka iya hana su ba za ka iya ba amma kai ma sai ke shi yasa yanzu aka ɗauko siyasar idan musulmi a wata ƙasa suna son wani sarki na musulunci daga makka yanzu sai a tura su da su kawai limamin ka'aba yanzu shi ne shugaban addini shi ne shugaban musulunci shi ne shugaban sallan ma da ake a ka'aba shi ne shugabanta ma'ana inda kuke kallo ta ku sallar to ga wanda ta can ta gaba su da fata an gane ya sa ka yanzu duk inda su da su duk inda yanzu nan ba abin nan da mutanen Niger suna nan suna kokarin gayyato shi zai zo mutanen sokoto sun gaito shi ya zo shi kenan to in ya zo aka gan shi din nan da alkabba da abubuwa to shugaban musuluncin duniya ya zo shi kenan shi kenan ko kun fahimta tun da asalin abin da dama siyasa ce su sai na umar su ne suka fara irin wannan zamanin sai na umar ne za ku gayyato wani babba ya zo muku ƙasar ya kawo muku ziyara aiki sai na umar shi ya fara wannan za ka iya ji har kiristoci lokacin sai su rubuta wasiƙa cewa suna son su yana girma masu yaje cocin ba sai umar ce sai dai kuma akwai dinki akwai cross kuma mu babu zuwa inda dinki da ganga da da giya take Allah ya taimaka to malamin ce bada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama da'awatahu sirran manzo Allah ya fara da'awar shi a koye wa kana min at-tabi'i an yatahaddatha ma alfaqin nasibi don haka a ɗabi'anci abin da ya fi dacewa ya yi tattaunawar wannan da'awa da mutanen da suka fi kowa mannuwa da shi min ahadihi wa asdiqaihi daga iyalan shi da kuma abokan shi wa man yatawassalu fihim alkhair da waɗanda yake fatan alheri game da shi mu'tamidan tariqal istifa amma fa a wannan hali zai dogara da hanyar zaɓe ko a cikin matanka in kana da mata uku ko hudu ko biyu in yanayi ya zo da kowace za ka yi magana ba karka da ce ka je ka gaya matarka ka je kowace jack and harry ka gaya mata a'a in kana da mata kamata ka karanci halin su idan yanayi ka ba zo da wa za a yi tattaunawa in yanayi ka ba zo da wa za a yi in yanayi ka ba zo da wa za a yi shi ne malam yake cewa don haka a nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a dubi waɗanda yake fatan alkhairi game da shi suwa ne ne ya san cewa in don ku duba akwai mutumin da in ya ji labarin za a ɗauke ka aikin soja domin kwana zai na sallar dare Allah ta matsala sai da haka ka kiyaye ko a gidanku in za ka faɗi magana ka san da ya za ka faɗa shi yasa yayi annabi yake ganin nane mai fatan alheri wato shi ya nane wa annabi fatan alheri shine wa man yatawassalu fihi khair da waɗanda yake ganin su ne mai fatan alheri sannan kuma duk da haka mu'tamidan tariqal istifa yana mai dogaro da hanya ta zaɓi sai ka zaɓa ko da mutum uku ne duk ka san su ne maka fatan alheri ba ka maka hasada amma cikin kiyame ne ya fi nuna wane ne yafi dacewa wal ikhtiyar da kuma zaɓi ma'ana al ittifa'u wal ikhtiyar fifitawa da zaɓi ka zaɓi wani ka fifita shi akan wannan shawarar iman ya tahaddathu ma'ahu cikin waɗanda zai yi wannan tattaunawa tare da su fa ajaba rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama afradu sai aka samu wasu ɗaiɗaiku su suka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kira يأتي في مقدمتهم أفرق فرقون دعوة بالكفارة بوا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة أر خويلد الله يقارى ما تيردا أور مؤمنين بجد الجبج زوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ترمن ذو محمد صلى الله عليه وسلم إتتي تفرقوا يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أينهم فارا na farko ya san wannan matar ta nemi shi fatan alheri sannan wannan matar ta iya ta dace ta cancanta don haka ita ya fara gabatarwa da maganar fiye da kowa to kullum na zai munasaba irin wannan fa ina cewa babu shakka mun takaita game da haƙƙin khadija muna buƙatar lacca wadda alhamdulillah ni kam har na riga nan haɗa wannan lacca rubutacciya da larabci rubutacciya da turanci akan a zo a gabatar da khadija mu gane waɗanne irin siffofi waɗanne irin darajoji waɗanne irin fifiko take da shi a bisa sauran matan duniya baki ɗaya don khadija ta fi kowace mace ne daraja gaba ɗaya alal itlaq ba tare da ƙaidi ba karkace sai dai babu in dai mace ce alal itlaq a wajen daraja da ɗaukaka da fifiko da dacewa da cancanta sai sa ka ga Allah ya ware ta ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane don ya kamata ka gane duk abin da Allah ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin malamai da limaman zamanin ku bane malamai da limaman zamanin ku za ka ga duk abin da suke da shi to shine na ƙarshe in mata ne ce yadda aljanu suka nannaɗe hannunta ga shi kamar miciji zai fara sai a ce ta malamai idan mota ce sai yadda gaba ɗaya aka gama karkarwa ka wannan sai a ce aka rama kallahu eh wannan mata mota ga ta nan sadaka fi sabilillahi ko dai zuba tayoyi tayi kullum malam yana wurin gyara idan riga ce sai wadda aka gama duk abin da aka gama ta fara riɓewa to kar ka taɓa tunanin haka game da annabi sallallahu alaihi on the contrary annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka gani nashi to shi ne yake kowanne don haka hatta jakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake kowanne jaki lafiya da inganci a lokacin sai ka ba ga dangas annabi sai ya hau sai ya ɗora saurayi girshe shi irin mu'adu ɗan jabal ka dubi jakin da ɗan shekara 60 zai hau ya ɗora ɗan shekara 28 ko 30 a baya ko na jaki ne zai iya ɗaukar mutane irin haka don haka kaga jakin ulfayil na musamman ne sannan dubi kasuwa taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama farakar sannan dubi takobin annabi sallallahu alaihi wasallam dubin matar shi wadda Allah ya zaɓa mishi the first and the only first lady ita ba ta da kishiya ba ta zauna da kowa ba kuma ta fi kowa da ya biyo bayanta to a nan ina son ku gane waɗancan siffofin da malam ya faɗi abin da malam ke nufi khadija ta cika su shine kaga ta fi kowa annabi yana da aminci yana da security of information ka san akwai mutumin da zaka gaya mishi magana ka amince da shi ɗari bisa ɗari ko to shi ma ɗari bisa ɗari ya amince da wani kuma zai faɗa mishi to khadija akwai security of information duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata exclusive inclusive ce mata to wannan ni da ke ba na waje an gama sannan dubiyar siffar ya dogara da ita wajen ne wajen ya zaɓo ta ɗin ya amince da ita ya san ta ne mishi fatan alheri ya san ta ne mishi fatan alheri da abin da kullum nake faɗi a wannan munasabar shine kowace mace ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta sami irin wannan daraja a wurin mijinta amma ya zama kina zaune da mijinki abu mafi karanci da yake ba ki san gaba ɗan abin da yake yana kawo muku cefane ba akwai hadari yana nuna bai amince da ke ba don ya kamata mijinki ko ɗan fashi da makamin da ya kamata ya faɗa miki in dai ya amince da ke amma sata mijinki yana yi ba ki sani ba balle yana kasuwanci baki sani ba akwai haɗari ya kama kai zai yi tafiya zai iya ƙin yadda da kowa ya gaya wa kowa ya gaya wa kowa nahiyar da ya tafi amma ya kamata ko a waya ya buge ya ce miki ga inda na tafi saboda ya san yana da amincin wannan idan information ne in wani bayani ne da bai son a gane ya san cewa kowa ya tambaye ki ba za ki faɗa ba ya kamata mata da ke saurare na kai tsaye waɗanda za su saurare ni ta kafofin yaɗa bayanai kowace mace ta tsaya ce wa kanta tsiyamun launi ta tsaya ta tuna ta yi nazari me yasa ban san ina mijina ke aiki ba me yasa ban san da waye mijina yake hudda ba me yasa mijina ba zai amince da ni ya bani checkbook din shi na banki ba me yasa mijina ba zai amince ya bani ajiyar laptop din shi ko computer shi ba me yasa mijina bai taba yadda ya bani handset din shi ta wuni a hannuna ba ya kamata duk wanda ya amince da matar shi za a iya samun wani yanayi wanda zai ɗauki computer shi computer kuma yadda za a iya kiranta PDA wato so personal personal digital assistance ko personal digital device ya iya ɗaukar laptop ɗin shi da bayan son kowa ya taɓa ya ce miki ajiye mini ya kamata mijinki ya iya ɗaukar handset ɗin shi ya ajiye ce ajiye mini domin ya amince duk sunan da ke handset ɗin da duk lambar in kin gani ba shi da fargaba duk text message da zai shigo da broadcast message da zai shigo ba shi da fargaba ya kamata ya zama haka kike da mijinki to in kika da kin samu haka game da mijinki kuma mijin naki ba bangaso ba ne ba wawa ba ne yanzu ki dauka kina da qualities ne dan kar wata ta ce a to ni kan aiki ni mijina ya amince da ni akan wannan duban shi ya yake idan ɓangazo ne ba ki ci ba abin da ake so ka dubi miji irin annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda yake abubuwan shi a sirrance hatta tafiya ko gangira din a sirrance ne yake dawowar shi a sirrance yake amma ya yarda Khadija ta san ina yake tafiya ita take ba da guduri ita take dafa abinci ko kun fahimta ka dubi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gano abin da ya gano da ya zo sai ya ce masa ga abin da ya gano yau ba za ta yi mamaki ta ce a ina ya ce akwai don hura kai ne ya kai ka eh amma ka gani yanzu in kana zuwa wani wuri da matarka ba ta sani ba wurin da wani abu ya faru in ka zo sai a ce dubu dubu ko kun fahimta jama'a saboda haka ya kamata alaƙa tsakanin miji da mata ta zama transparent ya zama akwai transparency abin ya zama kamar kifi ne a cikin ruwa din na kwalba din nan ka san duk inda yake yawo kana ganin shi daga waje to ya kamata ya zama matarka haka game da kai ya kamata ita ma ta zama haka dangane da ita to mata su tsaya su yi nazarin wannan abin da ya sa waɗannan siffofin jama'a duk da ya gama faɗin su sai ya fara kawo hadizatu kubra ita ce annabi ya fara faɗa daga daga wannan abin nan kogo da ya dawo ba inda yake sai wurinta idan ya san akwai matsala ba zai yi wurinta ba tahowa wurinta din nan ya nuna ta fi kowa ta fi dacewa radiyallahu ta'ala anha min zawjatin wa nahnu min ummin thaniyan sai kuma wa malam yace warqata ibn nawfal sai waraka ibnu naufal shi ko annabi bai san da shi ba bai amintu da shi ba sai da sani da amintuwar da matar shi tai da shi ko kun fahimta jama'a annabi ya kulu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa la tasubbu waraqata ibn naufal ترك ذاك ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين النبي يقول ناغينا دا الجنة جدا ديكو جدا بيو هكا دان الجنة لي ترك تبغى الجيش عشان نبالي يقول أخرجه الحاكم في المستدرك الإمام الحاكم يستد شيء في المستدرك المجلد نبي شافي نتعيش دا ترى وصاحه الذهب وصاحه ووافقه الذهبي الإمام الذهبي hakim ya inganta shi kuma zahabi ya yi muwafaka da shi wannan kabiya ce yadda mun sha yin bayani a kanta in Allah so wanzur al-albani yace ka duba malam nasiruddin al-albani a cikin littafin shi sahih al-jami sahih al-jami as-saghir a lamba ta dubu bakwai da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai wa silsilatul ahadith sahiha da kuma silsilatul ahadith sahiha lamba ta ɗari hudu da biyar وقال حديث حسن وقال حديث صحيح كما الباني يتي wannan hadisi ne sahihi tabbas hadisi ne sahihi jama'a kun ji waraqatu shine mutum na biyu da ya samu aminci amma amincin da ya samu ya samu ta hanyar amincin Khadija ne to ki kokari yadda mijinki da zai amince da ke zai gaya miki wani kasir ginin sirri nashi ke kuma ki ce kina da wani wanda za a iya samun maslaha a wurin shi kuma ki kawo mutumin da mijin naki zai iya amincewa da shi bibi khadija ne da ta ce annabi zai mu je akwai malami akwai kaza annabi zai ce a a a a ke wannan ba ki san matsayin mu bane ma ki zama kina da basira irin haka ki iya auna hagu da dama ki san me za a fita da shi a tsakiya يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الله مدعوك تنسركي بك أنشيتي وتوفي بعد هذه القصة بقليل ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه ورقة بن نوفل الله مدعوك تنسركي بك أنشي كما الله يتعالى مش يرضاه bayan wannan kissa ta cewa annabi ya je wurin shi ko to bayan ta da ɗan lokaci kaɗan sai ya rasu haka hadisi ya faɗi kuma shi ma warqatu ya yi hasashen haka sai ce fa inna misla hadha alladhi sadara anhu ibn kasir yace irin waɗannan kalmomi da suka fito daga warqa tasdiqun bima wajada gaskata abin da warqatu ya samu tattare da annabi ne wa imanin bima hasala min alwahyi sannan kuma imani ne da abin da ya faru na wahayi warqatu bi yayi imani wa niyyatun salihah lil mustaqbal sannan kyakkyawan niyya ce da abin da zai biyo baya domin cewa yake laitani kuntu hayya ina ma ina da rai in tsaya maka in taimake ka ina ma san da za a fitar da kai ina da rai da na tsaya an yi mayar da ni wannan menene buri ne kyakkyawa na mustaqbal haka ya kamata ka rinka ganin cewa duk sanda aka ce wa musulunci ina ne kawo ɗauki ka ce ga ka kamar da wani saurayi mu a ƙin jahiliya ne amma cewa yake idan mutanen shi sun ce idal qawmu qalu man fata yake khiltu annani unitu falam aksal wa lam ataballadi yace walastu bi halal tila'i makhafatan walakin mata yastarfidu alqawmu arfidi yace da jama'a ta za su ce wani saurayi ne za a fita filin daga da shi yace zan tabbatar da cewa da ni ake yace ko da ba su faɗi sunana ba ni ko ba zan laɗe ba ba zan gudu ba ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza to ka zama kana cikin shiri da zaran musulunci ya ce hayya kai kuma ainihin ka tawo Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan maganganu malam yace a duba su a cikin al-bidayat wa nihayat ibn kathir mujalladi na uku shafi na tara haka a duba littafin al-imam al-qasqalani da asqalani da qasqalani mai suna al-mawahib al-ladiniyya ina fata an gane mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha bakwai da kuma a shehu suyani a siratun nabawiyya a ainihin wato shafi na hamsin da shida ina fata an gane Allah ya taimaka ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الله يجيك ايش يتي واسلم القس ورقة ابن النوفل رفرن ورقة ابن النوفل شين قس alƙasifu an gani yawa to reverend warakatu ɗan naufal ya musulunta ya tamanna an ya kona jaza'an ya yi burin ya zama yana da samartaka saurayi na fata an gane iz yukhrijo rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qawlu a lokacin da manzon Allah mutanen shi za su fitar da shi warakatu naufal yace ina ma ina saurayi ashe wannan yake nuna mana abin da ya shafi maya da mazurai kowa su samari shi yasa yana daga cikin kurakurai da kullum da kaya suke gasa da samari ba a gasa ne su kayan aiki ne jan su ake ko kun daɗe a duniya kun doge kun iya ba da shawara don haka ana cikin zaman lafiya da neman me ya kamata a yi a natse ku za ku jawabi amma an ta rikice ɗaya ku ake a ƙarƙashin gado ko tsofaffi sai don kun fito ba abin za ku iya yi amma samari su suke iya ka biya ce ina ma ina da samartaka a lokacin da za a fitar da kai idan samari suka fito suka ce ban yarda ba za ka gani ana saurara a kudu jama'a da kyauta ke zuwa na ɗido azara da katako abinda ka ga dama ka je ka je da sarki ka bashi ka tashi tafiya ka sai kilishi na naira ɗari biyu ka je kai sarki da atamfa samarin dairukan nan suka ce san ba su yadda ba don aka gama datse waɗannan bishiyoyi da ake azara da katako da su su shi ne arzikin da Allah ya ba su za ka sha ka kafa hukumomi za ka kaje ka yanki rasid ka biya kuɗi masu tsoka ka shiga da kayan aiki ka je ka yi aikin da za ka yi waɗannan kuɗin da su za a gina musu makarantu asibitoci tituna to inda an bi dattawa dattijo yana kofar gidan jini da an biya mace da mota ita sai dai Allah ya isa hawan jini kuma kama shi faɗi ya mutu amma samari sai kowa ya zare addar shi suka suka ce sam ba za a shiga ba a ce ai an ji an ga sarki suka ce a sam ba za a shiga ba a koma wurin sarkin aka koma suna tsaitsaye da addinan su suka ce sai dai a yarjejeniya sai da aka samari su ne ake kwato yanci da su kuma wannan magana ta waraka ta nuna duk malamin da yake baya yi da samari to ranar farko kenan ta karyewar da awash ranar faɗin wannan maganar saboda ga waraka dan naufal ne yake cewa ina ma yana saurayi a lokacin ya san gwagwarmaya za a yi kuma ya san abin da ta ko sun ba da baki ba za a ji ba amma aka ji za a kori annabiyin samari suka tsaya suka ce ba su yarda ba ba ku ganin hadisa da ta faru ta ainihin sahifa takardar zalunci yadda za mu zo a karatu a kanta da aka rubuta aka ce daga yau da banu hashim da banu abdulmutallib da suka goyi bayan muhammadu da jama'a shi ba mu ba su ba su ba mu ba aure ba aurarwa ba su ba sayarwa ba magana ba magana ko sira banu hashim ne zai zauna a watsi in ne zai zai siya ka tashi ka bar gurin ko ka kore shi in kuna da ɗa da kuka auren musu ku kwace idan kuma ɗan ku ya aure ku sakan musu wannan ita ce takardar zalunci da aka rubuta kowa ya sa hannun cikin mutanen makka aka ce a ji a rataye ta a ka'aba me ya faru abin da za ka ce ina irin sa abubakar saboda dattawa ne in sun zo cewa za su to dan Allah ba za ku ji tausayin mu ba to su da ma waɗannan miyagun je suke ku zo ku fara kuka a gaban su sai ce yawa mun samu yadda amma da wani saurayi ya tsalle ya ihu cikin samari ya ce wallahi ba za ta faɗu ba aka ce ne ya ce mutum sha banu hashim da banu abdul mutallib suna cikin daji sai dan yayi muna jin kukansu mata da yara suna cin ganye to wallahi ba zai zauna ba sai an yaga takardar nan ta zalunci dan uwata a anguwarsa aka aure ta sai ne ce kai za ka iya ne ce kai ma miƙe ka gani da suka miƙe to mu tafi neman na uku kafin gari ya waye sun zama su shida da suka je suka kewaye ka'aba suka kewaye ka'aba da la'asar sai suka tsaya a gaban manyan suka ce ba za ta faɗi ba aka ce mai kuke nufi suka ce takardar da aka rubuta ba ya mu ni ban yadda ba wannan ma yace ni ma ban yadda ba wanda yake zalunci ne wanda yace ni ma ba mu amince ba sai Abu Jahal sai daga kan sai la ƙarya kuke kuma wannan taron da daddare kuka yi shi jiya amma wallahi da su zauna ba sai da aka yaga takardar ku je na gaddanta ku gani duk na gaddanta ba za ka samu yan shekara hamsin ba ina rike da bindiga ina nan kowa an bashi aji yana kama kifi kifi ya sha man fetur ya mutu kama ya zai ciye mutu shi ma tsoho shekara sittin ko saba'in samari ne yan shekara sha bakwai sha tara ashirin ashirin da biyar manyan su shine yan shekara talatin su ne kwamandojin yakin sun iya jirgin ruwa sun iya helikopta sun iya mashin gan duk wata bindiga ko ko birgima yawo yake ya iya harbata yana birgima yana harbata to samari kenan shi yasa duk ranar da wani mai da'awa yake ba shi ba samari to ya kaɗe kuma ƙarya yake ba ma da'awa yake ba Allah ba da'awa yake ba ko za ku duka saurari wannan kasar ɗin na Adamu mishi take na sa mishi matasa abokan aikin da'awa to duk tantin da aka yi mota an injin ta yana ƙarya ne ba inda za a je haka ne to saboda haka ya kamata ku gane ina son ku gane hikimar maganar waraka da yake laitani in kuntu jaza'an ina ma saurayi ne ni a lokacin matashi ne ina da ƙarfi sanda za a fitar da kai ina son ku gama alaƙar fitarwa da samartaka amma can da ya fara maganar bayyana fa sai ce ina ma ina da rai sanda za ka bayyana in taimake ka taimako mai yawa kaga a nan taimako na goyon bayan moral support da tawa za su yi amma aka ce da ƙarfin ya a koruwa na daga garin nan idan samari ko doka ce official doka in samarin garin nan suka ce ƙarya ne ba zai fita ba to ba zai fitan ba to shi yasa ya zama daga cikin target ɗinku matasa ku rinka ƙoƙarin ya za ku ku ɗibo matasa ku zuba su a cikin da'awa ku fahimtar da su yaya al'amarin yake dawa za ta rai amma wallahi har kullum ana kyara matasa ana cewa ba su iya ba ba su da kunya wawaye ne ba su da amfani rikici suke ja iyo ba mai lafiya ne ke jan rikici ba kuma ka gane yanzu kashi casa'in da tara na rigingimin duniya yare yaren da ake magana a wannan rikici a wannan abin ne hayaniyar shi ne rikici ko matasa ne ke iya yi duk haƙƙin da aka danne maka in aka san baka da matasa tsofaffi ne ka tara a masallaci kuna zikiri wallahi ba tuni za ce ku turo yan sanda su yatsa musu tiya gas ko kun fahimta ga mu bature ne jama'a ya wani analysis na karanta a intanet abin nan har yau nake cewa anya mutane suna fahimta irin yadda turawan ne suke abin nan yana kiran yan uwan shi yahudawa ne yace kar ku sake ku ɗauki cewa musulunci tun daga eritrea wato kusa da ethiopia kenan har zuwa najeriya me yake nufi tun daga saman afirka can da horn of africa har zuwa bindin afirka najeriya kenan yake musulunci ba mutuwaye ba suna yayi ku ji fa ma'ana turawa kuna can kuna shan kofi kuna ganin musulunci ya mutu kun huta a afirka ƙarya ne yake suna yayi yake tun daga eritrea har najeriya ka koma map ka gani a ina eritrea take tana can horn of africa kusa da somalia har zuwa ina har Najeriya Najeriya ita ce inda take kwas ɗin inda wannan abin nan delta wannan gabar kogin nan yake teku Atlantic Ocean Atlantic Ocean me yake cewa a cross Africa da ake ganin musulunci ya ratsa kuna ganin ya mutu sai ce ba mutuwaye ba su ma yau sai ya ce kuma wasu matasa suna nan suna yayyafa mushi ruwa in kuka sake suka gama ya fa mishi ya farfado ba za ku sake buge shi ba statement din shi ne wasu matasa yaushe ya wannan statement din 1986 ko 87 sai ka duba ka gani lokacin mai fahimta addini ta taso a nan kafin wannan lokacin bin ne ake yi mutane dafa musu dankali ake garwa guda ta tsalle suna jikirkin ba ba amfani an san wannan ba matsala ba ne don ko kai za ka kai musu wannan dankalin bature ne za su dankalin su ci don ya san ko sun ci ba abin da za su amma daga lokacin da aka ga an fara karantawa qur'ani hadisi ana sharhi ana fahimta matasa suna cewa ba mu yadda ba to matsala ta faru ka duba da kyau wanda aka haifa a nan muciyar mu ta sabon garin zaria tun daga gefen randa har zuwa ƙarshen ntc wajen gidan mai anguwa gidan hakimi a yanzu maka ce sarkin zai zai wuce iya ma duk fitowa suke haka suke nil down haka suke ce haka kowa sai haka ka san ku billahi yanzu in dai ba mala'ika ne zai sauka Allah ya ce a zo hawara ko a tsaye za ka haka abin da ake jiran ya wuce amma ka mai fiye wata ko kun fahimta ina so ku fara fahimtar wallahi da aka ce sarki zai wuce wani lokacin tun a zahar za su baro kasuwa mai anguwa zai aiko gida gida yau sarki zai wuce bayan sallar la'asar don haka duk wanda ya kawo faɗi kai ya koma haka fa ake faɗi ni a kullum na ana irin wannan sanarwar kuma su fito su tsaya mu kuma mu je muna kallon su kowa ya haka sarki zai wuce kuma ya wuce ko daga hannu da zai mutane da saboda wulakanci to yanzu kai za a samu haka shi ne kai ya waye wani sauran wani ya ɗibe ku ya kunshe aljihu kai ya zuba sai san da ya ga dama ya fito da ku abin da zai mayar alaikum salam ma Yeah. na'am a'a asalin ita